الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك هدوى أولا مريتنا لهدي دارنا لتنم daren sha hudu ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 446 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai albarka na taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan na babban malami a shekul allamatu abdulrahman ibn nasirin sa'adi rahimahullahu ta'ala muna cikin suratul baqara a satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta biyar a cikin wannan sura mai albarka yau za mu tashi wato ainihin aya ta shida faɗin Allah ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wanda wannan zai zama karatunmu na na biyu kenan ko bayan muqaddima insha Allah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Ubangiji ta'ala ya ce, Innan ladina kafaru, lallai waɗanda suka kafirce ma Allah, sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su, a an zartahun shinka musu gargaɗi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba diyan da kai bakin kokarinka kai iya iyawarka akan ganin sun zama mutanen kirki waɗannan mutane ba za su taɓa yin imani ba ana magana akan wasu daga cikin kafirai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke musu hanzari wanda su Allah ya kaddara ba za su taɓa musulunta ba ba ana nufin duwan wanda ya zama kafiri ba zai musulunta ba ko ba zai yi imani ba a ana nufin wani bangare na kafirai waɗanda ainihin suratul kafiruna ta sauka a kansu cewa kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin waɗannan Allah ya tabbatar da ba za su taɓa yin imani ba a cikin rayuwarsu ta duniya kuma wannan ya ƙara tabbatar da mu'jiza ta alkur'ani mai girma domin waɗannan kafirai har suka mutu ko aka kashe su a filin yaƙi ba su yi imani ba idin su abu jahal da su abu lahab da su uqubatu ibn abi mu'aydin da su utubatu ibn walid shaybatu ibn al-walid da ainihin wato ire-irensu waɗanda suka kasance ba su yi imani ba tare da cewa a lokacin da waɗannan ayoyi suke sauka akwai wasu daga cikin kafirai waɗanda suna cikin kafircin kuma daga baya suka musulunta kamar kala su abu sufiyan radiyallahu ta'ala anhu arba da haka kenan cewa kafiran nan ba za su yi imani ba wasu ɓangare daga cikin arna wanda suka yadda da kafircin suka yanke shawarar mutuwa a kan shi su ne Allah ta'ala yake nufi khatama Allahu ala qulubihim Allah ya sa wani hatimi ya ainihin rufe zukatansu wa ala absarihim ghishawa kuma idanuwansu akwai wata yana da ta lullube su walahum azabun azim kuma waɗannan suna da azaba mai girma waɗannan kafirai Allah ya toshe musu duk wata hanya da za ta taimake su gurin fahimtar gaskiya ballantana su yi aiki da ita na'am wa ala wa ala sam'ihim ko khatama Allah ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu wa ala sam'ihim kuma ya ainihin wato rufe jinsu kunnuwansu akwai wata danniya kamar da su da kansu suka ce wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainik wa bainika hijabun fa'mal innana amilu sannan sai yace wa ala absarihim ghishawa idanuwansu akwai wata yana da ta lullube su walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma azabun kaga na kira ne wata iriyar azaba wadda take mai girma to zamu ji bayani da malam yayi akan waɗannan ayoyi guda biyu idan ba mu manta ba a ayoyi biyar na farko Allah ta'ala ya faɗa mana siffofin muminai ne waɗanda suka kasance sun yi aiki da abin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi na alkur'ani da hadisi da hujjoji da gaskiya yanzu kuma za mu ji siffofi na kafirai a cikin ayoyi guda biyu sannan daga bisani mu ji siffofi na munafakai cikin ayoyi goma sha uku wannan shine abin da suratul baqara ta buɗe da shi na tasnif na mutane bayyana ɓangarorin da mutane suka ainihin wato kasance musamman a garin madina wasu muminai ne wasu kafirai ne wasu munafukai ne aya ta shida malam ya ce yukhbiru ta'ala innal ladhina kafaru ay tasafu bil kufri wansabaghu bihi lalle waɗanda suka kafirce ma Allah ma'ana waɗanda suka siffantu da kafirci kuma suka runu da kafircin wadda yanzu wani ainihin wato launi ne na fari ko wani kala daban a sa shi cikin rini baki a rina shi ya tsumu ya koma baki kira waɗannan kafirai malam ya ce sun rinu da kafirci saboda asali allah ta'ala ya halicci ɗan adam a bisa ɗabi'a ta karɓar musulunci shi ne faɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani ɗa da za a haifa ana haihuwar shi akan fitra ta Allah wadda yake karɓar musulunci a kanta da kaga wani ya zama ba nasari to ya taso ya ga ana kiristanci ne a gidansu ya kafirci ko ya taso ya ga ana yahudanci aka koya mai yahudanci ko ya taso ya ga ana majusanci ko wani abu na maguzanci sai aka koya mai wannan kafircin ya taso a kan shi shi yasa sai ya ce in sabahu ma'ana sun rinu wasara wasfan lahum laziman kafircin ya kasance sifa ce mai luzumtarsu la yarda'uhum anhu radi'un ba wani abu da ke iya tsawatar musu daga kan wannan kafircin da suke kai wala yanja'u fihim wa'azun wa'azi baya amfani a cikin su Allah yana ba da labarin annahum mustamirruna ala kufrihim cewa su waɗannan kafirai za su doge su ci gaba da tafiya akan kafircinsu su fasawa'un alaihim to irin wa'annan arnan duk ɗaya ne a gurinsu a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ko kai musu gargadi ko kakkai musu gargadi ba za su yi imani ba duk wa'azin da za a yi musu duk ayoyin da za a ja musu ka duba fasahar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hikima da azanci da iya magana da balaga irin ta manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma su abu jihal suka kasa yin imani da shi wanda za ka gane cewa hakan na nuna a girman kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama wa'azi da annabawa suke yi sababi ne idan allah ya ga dama sai ya amfanar da wasu daga cikin al'umma da wannan wa'azin nasu in bai ga dama ba wani diyan da za a yi mai wa'azin ba zai taɓa yin imani ba kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau a ainihin wato innal ladina lalle waɗanda suka kafirce ma Allah innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu waɗanda kalmar azabar Allah ta tabbata akan su ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim koda a ce kowace aya za ta zo musu kowane irin mu'jiza za a bayyana musu ba za su taɓa imani ba har su ga azaba wadda ta kasance mai raɗaɗi mai girma Malam ya ce, wa haƙiƙatul kufri, haƙiƙanin kafirci huwal juhudu lima ja a bihin Rasulu, sallallahu Alaihi wasallam shi ne musu game da abin da manzo ya zo da shi, au jahadu ba'dihi ko kuma musanta wani ɓangare daga gare shi, da abin da ya kasance kulliyat ne da usul na addini, waɗanda suka shafi abin da ainihin wato yake da alaƙa da imani idan mutum ya ƙaryata ɗaya daga ciki ko da ya gazgata sauran gazgatawa ba za ta yi mushi amfani ba misali rukunin imani guda shida sai mutum ya ce ya yadda da biyar amma bai yadda da ƙaddara ba imanin shi da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira ba zai mai amfani ba har sai ya yi imani da ƙaddara kamar yadda sahabbai da dama an ruwaito daga gare su kamar yadda ya zo a riwaya ta ibn dailami ya ce ya tambayi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama irin su abdullahi bin mas'ud da hudaifatu bin yaman da zaidu bin thabit da wasunsu da yawa cewa yana jin wani shakku da kokwanto a zuciyar shi game da imani da kaddara sai dukkansu suka ba shi labarin hadisi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa lau an faƙta mithla uhudin zahaba da zaka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu gurin girma na zinari Allah ya baka arziki da wadata ta zinarin da ta kai girman dutsen uhudu shine mil tara kusan a iya ce maka tsawon agadas din nan gabaki daya duka zinari ne na halal kai ta gina masallaci da makaranta kana taimakon marayu da miskinai da gajiyayyu da shi yace ma tuqbila minka Allah ba zai taba karban wannan sadakar da kai ba hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhbi'aka har sai kai imani da cewa duk abin da kaga ya same ka dama can ba zai kuskure maka ba wama akhta'aka abinda ko kaga bai same ka ba lam yakul liyusibaka Allah bai kaddara zai same ka bane wato sai kai imani da kaddara ne in kai aiki Allah zai karba kuma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin don haka imani da kaddaran nan dole sai mutum ya tabbatar da shi tare da waɗancan biyar ɗin sannan zai zama mumin saboda haka sai ya ce wanda ya kafirce mawa a imani shine yin musu game da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi sallama ko yin musu game da wani ɓangare na shi faha'ula ilkuffaru la tufiduhum da'awatu illa iqamatul hujjati alaihim waɗannan kafirai da'awa ba ta musu amfani kawai dai sai dai a yi musu wa'azi don a tsaye da hujjar Allah a kansu da aka su annabawa suna yin wa'azi suna karantarwa ne uzuran aunuzura ko dai ya zama wanda aka yi ma wa'azin ya ɗauki wa'azin ya yi imani da shi falillah ilham ko kuma ya zama ya ƙi yin imani da shi ya yi fatali da shi to su dai sun sauke nauyin da Allah ya ɗaura musu da ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalata aka ce mai ya isar da abin da aka mai wahayi in bai yi ba to bai sauke wannan nauyin wannan yasa aka tura annabi Musa gurin Fir'auna tare da cewa Allah ya san Fir'auna ba zai taba yin imani ba amma annabi Musa ya je ya kai mai sakon Allah fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha domin ya sauke nauyin da Allah ta'ala ya daura mushi don kan rana alkiyama fir'auna ya ce ai bai sani ba ne kar ya ce wato ainihin innama ashraka aba'una iyayenmu ne na baya suka yi kafirci wa kunna zurriyatan min ba'dihim ai mu daga baya muka zo ba mu san da haka ba Allah ce shi yasa sai yake aiko manzanni kowa ya zama an isan mai da sabon Allah li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man ainihin wato li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka a sarari wanda zai rayu ya shiryu ya shiryu a sarari a fili komai ya zama a bayyane yake to wa'azi baya musu amfani sai dai kawai dan a tsaida hujja a kansu malam yace wa ka anna fi hadha qata'an li tama'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imani wannan aya kai ka ce ana yanke kwadayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi akan yaga kafiran nan sun yi imani Allah ya tabbatar mushi da ba za su yi imani ba tunda yana yawan nuna damuwa akan rashin imaninsu har Allah ya ce fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa yace fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kar kai asarar ranka saboda bakin ciki akan halin da kafiran nan suke ciki na rashin yin imani da Allah kawai kai dai ka isar da sakon Allah wato datarwa zuwa ga shari'a da bunta wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala wama an tabi hadil umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimuna malan yake cewa fi imanihim gurin imani da imaninsu wa annaka la ta'sa alaihim karkai karka damu akan su wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ranka ta ainihin wato kare kai asarar ranka saboda damuwa akan halin su aya ta bakwai thumma dhakara almawani almani'ata lahum min aliman sa'annan sai Allah ta'ala ya ambaci abubuwan da suka hana kafirai yin imani komai yana da sababin shi faƙala sai ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ya shafe zukatansu kuma ya shafe jinsu ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zuciyarsu ta bushe ta ƙiƙashe ta inda ga gaskiyan nan amma ba za ta yi amfani a cikinsu ba zukatansu ba ba za su karɓi gaskiya ba jinsu baya ya bushe ya ƙiƙashe ta inda gaskiya ba ta shiga cikin kunnuwansu shine ce lahum qulubun la ya'qiluna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سنا da zukata amma ba sa fahimta da su suna da idanu ba sa ganin gaskiya da su suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya da su waɗannan kamar dabbobi suke Allah ce kai sun fi dabbobi bata ma mai ta dabba ranar alkiyama ƙasa za a maida ta wanda bai bi Allah ba kuma za a mai hisabi idan ya tabbata cewa ya mutu a kafiri ba shi ba rahmar Allah a ranar gobe alkiyama to kaga wannan sai ya zama gwara ma dabba gwara jaki ko alade ko kare da wanda ya kasance kafiri to Allah ta'ala ya shafe zukatansu ba wai dan zalunci ba sai dan su suka karkata zuwa ga zunubi da saban Allah to shi ko cikin adalcin Allah tabaraka wa ta'ala abinda ka zaba ma kanka sai ya ƙara taimaka maka a cikin shi in kana neman shiriya ne da izinin Allah zai ta haska maka kana ganin shiriya idan ko kana kau da kai kana bujire mawa umarnin Allah sai Allah ya ƙara dodar da kwakwalwarka da basirar ka kai ta tafiya cikin fatarka shi yasa tun farko ake so kar ka zaɓi hanyar halaka shi yasa ce wahadainahu najide ya shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu ga hanyar tsira ga kuma wato abin da zai taimake ka akanta ga hanyar halaka ga abin da zai ja mutum akanta wanda ka zaɓa shi ne zai datar da kai zuwa gare shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ainihin wato ya shafe zukatansu ai taba'a alaiha bi tabi'in la yadkhuluha al-iman Allah ya shafe zukatansu da wani tabi'i wato wani abin da ke goge zukatan wanda yasa imani baya shiga ciki wala yanfudu fiha baya isa cikin zukatan fala ya'una ma yanfa'uhu ba sa kiyaye abin da zai amfane su wala yasma'una ma yufiduhum ba sa jin abin da zai fa'idantar da su wa ala absarihim ghishawa kuma ainihin wato akwai wato wata yana a cikin idanuwansu ay ghisha'un wa ghida'un wa akinnatun tamna'uha 'anil nadhari alladhi yanfa'uhum akwai wani risha wani yana da wani murfi wa akinna da wasu ainihin wato murafi ko wasu lunguna tamna'uha 'anil nazari alladhi yanfa'uhum wanda zai hana zukatan zai hana idanuwan dubi wanda zai amfane su ba ana nufin su makafi bane a idan suna da shi kwala-kwala amma ba zai musu amfani ba tunda ba sa ganin gaskiya da shi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai idanu ke makance ma gaskiya ba zukata ke makancewa wa hadhihi turuqul ilmi waɗannan su ne hanyoyin da ake samun ilimi da su wal khairi hanyoyin da ake samun alkhairi zuciya da ji da gani abun kai imani da shi sannan ka ganshi ka fahimce shi sannan ka ji shi kai aiki da shi to su duka an toshe musu qad suddat alaihim an toshe musu hanyoyin alkhairi ainihin wato fala matma'a fihim wala khayra yurja indahu babu wani abu da ake wato ainihin kwadayi na alkhairin su babu wani alkhairi da ake fata daga gare su malam yace wa inna ma muni'u zalika zai bayani kan adalcin Allah abinda yasa aka hana musu samun wannan zuciya ta kwarai da Allah ya ba mu'minai da idanu masu hango gaskiya da kunnuwa masu jin alkhairi wa suddata anhum abwabul imani abinda yasa aka toshe musu kofofin imani bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'ahad wa mu'anadatihim saboda kafircin su da ƙaryatawarsu ne da kangarewarsu ba'da ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa a wata aya yace wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da idanuwansu kafirai kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yanda ka san dai sun ki yin imani da gaskiya ko alqur'anin nan a farkon lamari shi yasa duk ayar da ta zo sai su karyata ta duk gaskiyar da ta zo sai su yi musanta saboda sun karyata ta farko shi ko mumini gazgata wadda ya ma Allah da farko ke sa duk abin da ya zo daga Allah sai ya karbe shi ya imani da shi to kaga kenan ba zalunta su Allah ya ba su suka ja kansu sai mala ya ce wa hadha iqabun ajilun wannan azaba ce ta kusa ta nan duniya da Allah ya musu ta hanyar kasa fahimtar gaskiya da rashin gane ta thumma dhakara al-iqab al-ajila sa'annan sai Allah ta'ala ya ambaci uquba wadda za a yi musu daga baya ranar alkiyama fa qala walahum azabun azim sai ce suna da azaba wadda take mai girma wa huwa azabun nar shine azabar wuta wa sukhul jabbaril mustamirru da'im da kuma fushi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake aljabbaru mai sawa ayi dole mai tilastawa in Allah ya kaddara abu zai faru ba wanda ya isa ya hana shi ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ma shi'ta kana wa in lam asha wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun shine ma'anar aljabbar to daka da fushin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke wato ainihin ci gaba da dawwama a kansu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a ainihin wato aya ta takwas ya ce sun makala ta'ala fi wasfil munafiqina alladhina zahiruhumul islam wa batinuhumul kufur sai Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna billah akwai wanda zaka ji yana cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minina Allah ce amma waɗannan ba mu'mine ne ba ƙarya suke yi yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah ne suna yaudarar wanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusihim Allah ce amma ba kowa suke yaudara ba illa anfusuhum face sai kawunansu illa anfusuhum wama yash'urun alhalin basu sani ba jahilcin su yasa suke ganin kamar sun ci gulis basu san ko kaikayi ko ma kan mashekiya ne ba fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai wani ciwo ba ana nufin ciwon tansiyon bugun zuciya ko ciwon wato ainihin hawan jini ko wani abu makamancin haka ba a'a ana nufin ciwo na ma'ana ciwo wanda ya shafi kafirci da munafunci faza da humullahu maraba sai Allah ya ƙara musu ciwo akan wannan ciwon nasu walahum azabun alimun bima kanu yakdibun kuma suna da azaba wadda ta kasance mai radadi sakamakon abin da suke yi na ƙaryata Allah subhanahu wata'ala da annabawansa to bayan Allah ya yi bayani kan sifofi na kafirai yanzu zai shiga bayani akan sifofi na munafukai za ku ga sifofin munafukan zai fi tsawaitawa saboda su sun fuye sha'ani domin wanda yake mumini na gaske sha'anin shi bai da sarƙaƙiya wanda yake kafiri na gaske sha'anin shi ba shi da sarƙaƙiya amma munafiki ya fi haɗari wani yasa za ka ga kullum wasu wanda ba su fahimci da'awar sunna da salafiya ba suka ji sun ce kun bar kiristoci kun kyale yahudawa suna ta abin da suka ga dama amma ba ku da aiki sai sukan yan bid'a ba ku da aiki sai yin raddi da martani ga wanda suka kawo banna cikin addini sai mu ce maka ai shi ba yahude duk musulmin kirki ya san ba yahude makiyin shi ne duk musulmin kirki ya san ba nasare makiyin shi ne ba majushe makiyin shi ne amma shi a tsammanin shi wannan dan bid'an da wannan ahalus sunnan duk ɗaya ne bai da wani ma'auni da zai iya bambanta su idan aka tafi a haka a cikin duhu kafin ka ankara shi ma wannan jahilin ya zama ɗan bid'a ba a sani ba to da ka sai an dinga kama hannun shi ana nuna mai ana ce mai wannan dan tijjaniya ne ka kiyaye shi wannan baƙadire ne ka kiyaye shi wannan sururi ne ka kiyaye shi wannan ikhwani ne ka kiyaye shi wannan kutubi ne ka kiyaye shi saboda me saboda suna sanye da riga ne ta musulmai kar ainihin ciwon da ya kasance ba a ganin shi yafi illa ciwon da zai zamanto cikin jini yake ko cikin kashi yafi illa akan ciwon da yake kwarjanewa akai a fata za a wanke shi a ainihin wato sa bandeji zuwa wani lokaci da izinin Allah an warke amma ciwon da ya zama ba a ganin shi sai an yi amfani da na'urori za a gano shi shi ma ɗin duka hasashe ne zannu ne zato ne wannan ya fi wuyar sha'ani to haka zancen ɗan bidi'a yake haka ainihin lamarin ɗan bidi'a yake shi kamar wata tsutsa ce wadda take ɓata asalin shuka kamar wata ciyawa ce wadda take hana mawa shukar da aka dasa ta yi yabanya da haka ba za a taɓa samun alkhairi ba a ce a ci gaba da noma a ci gaba da yani shuka ba a nome ciyayin da ke ɓata ta kaga banna za a yi ta yi jiya yau ne za a yi ta ginawa ne ana rusawa yana rushewa to da sai zama yin bayani akan waɗannan yan bid'a da suka zo suka cusa banna cikin addini ya zama wajibi musulmi ya zama musulmin kirki tukunna kafin ma ya fara ainihin wato yin raddi ko martani ga wasu wanda suka kasance kafirai ba mamaki shi a karan kanshi yana da wasu mu'taqadat wanda suke kufriya wanda suke na kafirci ne akan abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wata'ala ko akan zatin Allah ma tabaraka wata'ala shi a karan kanshi ina fata an gane wannan to saboda haka da zai yi bayani kan munafikai zamu ji zai ta zubo bayanai ne saboda ya fito da al'amarin fili mutane su gane malam yace a aya ta 8 zuwa ta 9 wa'lam annan nifaqa ka sani cewa lallai munafinci huwa izharul khairi wa ibtanu sharri shine bayyana alkhairi da kuma koye sharri zai bayyana shi musulmi ne alhalin kafiri ne kaga wannan annifaqul i'tiqadi kenan ko ya bayyana shi na kwarai ne alhalin shi na banza ne wanda ya shafi annifaq al'amali dan munafinci zai yi bayani kala biyu ne to haka shi ma dan bid'a ba zai ce maka ni dan bid'a bane ba zai ce maka ni batacce bane bal ma za ka ji ya ce shi ne ahalus sunna su ne masu bin sunna na gaskiya to kaga dole sai an bayyana maka wannan da bayanai masu yawa da kuma buga misalai dan abin ya fito maka a fili faqasisil qasasa la'allahum yatafakkaruna malan yace wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wa an-nifaq al-amali a wannan ta'arifi na cewa izharu al-khairi wa ibtanu shar wannan ta'arifin da aka yi ma munafinci to da munafinci na kuduri da munafinci na aiki duka sun shiga ciki munafinci na kuduri shine babban munafinci wanda shine mafi girman kafirci shine mutum ya zamanto ya ɓoye kafirci a zuciyar shi ya bayyana musulunci irin munafinci na su abdullahi ibn ubay ibn salul wanda shine yayi mawana na aisha radiyallahu anha kazafi abdullahi ibn ubay ibn salul la'natullahi ta'ala alaihi ya bayyana shi musulmi ne amma kawai domin dukiyar shi da mutuncin shi da jinin shi su samu kariya ne amma asali bakin arne ne wanda yake bautar gumaka to ire-iren waɗannan akwai su da yawa a yau cikin addinin musulunci akwai zindikai wanda sun shigo da rigan musulunci amma aikin su taɗiye da dakile musuluncin ta ƙarƙashin ƙasa irin su abdullahi bin saba wanda ainihin wato ya bayyana shi musulmi ne ya bayyana san ahlul baiti da san sayyiduna ali alhalin ba yahude ne dan ba yahudiya dan bakar mace shi ake kira ibnu saudai shine ya kawo aqida ta shi'a ya kawo musu aqidu gurbatattu waɗanda suke cin karo da uluhiyar Allah subhanahu wataala kafin ma zuwa risala ta manzo sallallahu alaihi wasallam kafin a zo zuwa ga mutuncin sahabbai na manzo da iyalansa hatta akan abin da ya shafi haƙƙin Allah bai bar 'yan shi'a ba sai da suka yi Allah tarayya a cikinsa to kaga irin waɗannan munafukai munafuncinsu i'tiqadi ne ya shafi kuduri akwai annifaqul amali munafunci na aiki shi ake kira annifaqul asghar karamin munafunci ne wanda mutum shi musulmi ne bai da matsala a cikin abin da ya shafi rukunnan musulunci da na imani amma matsalar yana aikata wasu zunubai da Allah ya ainihin hana aikata su annabi ya siffanta masu yin su da ainihin wato sifa ta munafunci kamar mutumin da yake ƙarya ko wanda yake saba alkawari ko mai cin amana wannan munafuncin shi baya fitar da shi daga da'ira ta musulmai sai dai a ce ya aikata fasikanci ya zamanto daga cikin waɗanda ana jiye musu tsoron azabar Allah amma baka da tabbacin cewa in ya mutu wuta zashi kamar yadda baka da tabbacin cewa aljanna zashi amma yana karkashin ganin daman Allah duk wanda yake ba kafiri ba ya bar duniya baka ce mai dan wuta ne ko dan aljanna sai dai idan ya mutu kan aikin alkhairi a kyautata mai zato in ya mutu akan aikin sharri a jiye mai tsoro a mai jimami a ci gaba da roƙa mai gafarar Allah ina fata an gane wannan to yanda ka san munafinci kala biyu ne hakan nan bid'a kala biyu ce akwai babbar bid'a akwai karamar bid'a babbar bid'a ita ce irin bid'ar wanda zai ainihin wato kawo wata kishiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin rububiyya ko uluhiyya kamar wanda yake da kudirin akwai wasu abdal ko wasu autad ko wasu aqtab ko wasu nujaba waɗanda suke tasawufi a cikin duniya irin yanda Allah ta'ala yake yi bal ma suna waqqafa aikin Allah ta'ala akan ganin daman wa'annan kuduban nasu sai a ce ba wani wanda ya isa ya mutu sai da izinin kutubi a wannan yankin ba wanda za a haifa sai da izinin wannan kutubin ba wani wanda za a ainihin wato zai yi arziki ko zai talauce ko zai yi rashin lafiya ko zai warke ko zai yi aure ko auren shi zai mutu duk wani abu da ya shafi rububiyya suka ce yana hannun wannan kutubin Allah baya zartar da shi sai da ganin daman wannan kutubin kaga wannan sun ma fifita shi akan Allah kuma wannan ɗariƙu da kake ji na tijjaniya da ƙadiriya duka suna da itikadi na ainihin wannan kudubantaka a cikin wa'innan shehunan nasu balma wani sai su ce shi gausi ne shi ya wuce ma kudubi shi shi ke kawo tallafi shi ke kawo agaji kaga wannan kishiyantar da wani ne ga Allah subhanahu wata'ala amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkaruna to irin wannan bid'ar wannan bid'a ce ta kafirci babu raba ɗaya biyu babu shakku wanda ya shakka akan kafircin wannan bid'a to shi ma kafiri ne amma akwai bid'a karama wanda wannan ba za a kafirtar da mutum akan ta ba ya dan rike tafzin shi ko ya masu kulhuwal mai ake cewa kulhuwal lahu ga walidan walidan mutahiya bakin salihina in aka kare sallah ko istighfari cikin tabzi wannan bid'a ce annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba zunubi ne saban Allah ne amma ba kafirci ba ne ina fata an gane wannan bid'o'i na sadakar uku sadakar bakwai sadakar shekara malaman gargajiya na da babu sana'a suka fake da wannan dan su dan samu na goro amma dai bid'a ce to wannan duka bai kai haddin kafirci ba to da haka haka shi ma munafinci kala biyu ne akwai i'tiqadi akwai amali akwai al-akbar akwai al-asghar akwai babba akwai karami to sai yace a wannan ta'arifin na cewa munafinci shine bayyana alkhairi da ɓoye sharri duka biyun sun shiga ciki da babban munafunci da ƙaramin munafunci sai ce fannifaqul amaliyu shi munafunci na aiki kallazi zakara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ayatul munafiqi thalathun kamar abinda annabi ya faɗa ne a faɗin shi da yace alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha kadhaba idan zai bada labari sai ya ƙarya in dai zai bada labari shi ya jarabtu sai yayi ƙari ko ya kirkiro ƙarya ko ya ƙari cikin gaskiya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba da gangan kuma ba wai wani mani'i ko wata darura ta sa ya saba alƙawarin ba dama da ya dau alƙawarin ma ba da niyyar ya cika bane wannan alama ce ta munafinci wa idza tumina khana kuma idan aka amince mishi sai ya ha'inci yayi zamba cikin aminci wa fi riwaya wa idza khasama fajara idan yana rikici da wani sai ya fujuri baya karban gaskiya sai ya dinga wuce iyaka a cikin abin da ya shafi rikici ko fada asali in an zalunce ka ko an cutar da kai kana da ikon ramawa amma da gwargwadon yanda aka zalunce ka wa idza aqabtum fa'aqibu bi wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum Allah ce in za ku yi ramuwa ku rama da gwargwadon yanda aka yi muku Allah tabaraka wata'ala bai yadda ka wuce iyaka ba yanda Bahaushe ke cewa wai ramuwar gayya ta fita gayya zafi a zalunci ne zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah cikin tafsirin da shi al-Imam Sa'ad yayi ma wannan ayar ta cikin haji cewa duk wanda ya zalunci wani wancan da ya tashi ramawa sai ya wuce iyaka to wannan nabiyin sai Allah tabaraka wata'ala ya taimaki na farkon can ya bi mai hakkin shi ko da arne ne ka zalunta sai Allah ya bi mai haƙƙin shi shi addinin musulunci la darara wa la dirara ko dai ka yafe ko kuma ka rama da gwargwadon yanda aka yi maka ina fata an gane wannan to shi wanda yake munafiki wuce iyaka yake to kaga waɗannan alamomin alamomi ne na munafunci amma fa sai mutum ya cika su duka sannan zai zama munafiki kamar da wata riwaya ta faɗa a muslim arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha wasu abubuwa guda hudu duk wanda ya cika su ya zama tsantsan munafiki tsagoran munafiki shine waɗannan abubuwan da muka ambata idan ko ɗaya daga ciki yake yana ƙarya amma baya saba alƙawari ko yana ƙarya yana saba alƙawari amma baya cin amana to wannan yana da wata sifa ta munafunci har sai ranar da ya tuba amma bai zama tsantsan munafiki ba zaka mu kiyaye zaga wasu da buɗar bakin su kai wani munafiki ne kai munafiki ba a wasa da wa'annan kalmomi kalma ta kafirci da kalma ta munafunci ba a wasa da su mala ya ce wa amman nifaqul i'tiqadiyyul mukhrij an da'iratil islam fa huwa alladhi wasafa Allahu bihil munafiqina fi hadhihi surati wa ghayriha amma munafinci na na i'tiqadi na kuduri na zuci wanda yake fitar da mai yin shi daga da'ira ta musulunci shine wanda Allah ya siffanta munafikai da shi a wannan sura zamu zo mu ji sifofin da wasu surorin ma kamar cikin suratu ainihin wato al-qital da suratul ahzab da sauransu waɗanda suna fatan musulunci ya karye suna so arna su ci nasara akan musulmai suna so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaskanta a gurin yaki to kaga waɗannan baƙaƙen arna ne masu yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izgili da masu yi ma sunnonin annabi izgili da masu yi ma wa alqur'ani ko Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi izgili a suratul tauba Allah ya bayyana mana wa'annan su ma baƙaƙen arna ne duk da suna sanye da rigan musulunci amma Allah ya ce ƙarya suke yi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum to dan haka wannan munafinci shine babban munafinci yace walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam min makkah ila al-madina munafinci bai kasance akwai shi ba kafin annabi ya hijira daga makka zuwa madina a rayuwar makka babu munafinci shi yasa malamai suke cewa a lokacin da ya zamanto da'awa ta musulunci tana da rauni ba a samun munafukai saboda duk wanda ya shiga musuluncin za a iya cutar da shi ko to ba wanda zai shiga sai inda gaske yake munafiki bai yarda a cutar da shi akan addini ba shi yasa ko yaki ba su zuwa ko sun je ma gudowa suke yi ko sun je labewa suke yi to kaga a rayuwar makka ba abin da zai sa mutum ya yi munafunci dan munafunci tsoro ke sa a yi shi ba zai fito ya bayyana kafircin shi ba don kar a ɗau mataki a kan shi to a rayuwar makka musuluncin bai yi ƙarfi ba bai yi izza ba tukunna kafirci shi ke da izza da buwaya don hasse da ta ja wato ainihin musulmai suka yi hijira daga makka suka tafi madina amma da aka je madina annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kafa daula ta musulunci a madina ya zamanto shi ke da faɗa aji a garin madina to anan ne munafunci ya fara bayyana wannan yana tsoron shi dai bai so ya bar addinin shi na kafirci amma yana tsoron in ya bayyana kafircin shi aka zo ya kafirai a hada da shi da jinin shi da dukiyar shi za su iya tabuwa to su kuma sun fi son rayuwar duniya akan abin da ya shafi lahira da aka sai ya ga gwara ya zo ko da zai furta kalmar shahada da harshen shi amma a zuci bai yadda da wannan musuluncin ba to a madina ne aka fara samun wa'in kamar yadda za ka ga yanzu hatta a ƙungiyoyin ga da muke da su wanda suke munharifa sun saba mawa daidai asali addini babu wani ƙungiyanci ƙungiyar izala ne ko ka ɗauki yanzu ihya'u dini take ko ahalus sunna wal jama'a ko kitabu wa sunna za ka ga a farko farkon kafuwarsu duk wanda suke cikin wannan ƙungiyar za ga da gaske suke yi a abin da ya bayyana nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzaki ala allahi ahada domin a lokacin fafutuka ake da yan gargajiya fafutuka ake da 'yan ɗariƙu da 'yan bidi'a a kama mutum a liƙe shi a sa wani kallon rana a ba wasu kashi a kori wasu daga garinsu ainihin wato ƙwace wa mutum matar shi an yi haka a yankunan nan namu na afirka ba ga a lokacin ba wanda zai shiga ƙungiyar dan munafunci amma yanzu da yake abun ya yi yawa sun yi ƙarfi sun yi wani zai shiga ma don ya samu daula ya samu kuɗi wani zai iya shiga don ya yi suna ya shahara wani zai iya shiga domin ya samu damar yin abin da ya ga dama saboda yana da kariya da katanga ta kungiya a tattare da shi to kaga wannan karamin misali ne addinin musulunci ya wuce yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu izza ya samu daukaka Allah ya daraja musulunci a garin Madina to da ka sai munafukai suka laɗe da rigar musulunci kuma suna yaƙar musulunci suna jin tsoro ba za su iya gaba da gaba ba don sun san an fi ƙarfinsu to kaga wannan ya fi haɗari akan kafirin da zai bayyana maka adawa shi alal akalli dai ka san mawkifin shi akan ka ka san mawkifin ka akan shi amma wannan kana tsammanin naka ne amma kuma ashe makiyanka ne idza laqaka yahlifu annahu bika wathiqun wa idza tawara anka fa huwa al-aqrab in ya hadu zai in kuka hadu zai rantsi yana tare da kai lokacin da ya koyi ko ka koyi daga ganin shi ashe kunama ce dake harbinka to matsalan munafiki kenan malam yace wala ba'da al-hijrati bayan an yi hijira zuwa madina ma babu munafinci hatta kanat waqa'atu badarin har sai da aka yi yakin badar domin a yakin badar ne kafirai suka gamsu annabi sallallahu alaihi wasallama fa ya kafu tunda ai abinda suka abinda zai hada yakin sun samu amintuwar shi Abu Sufyan ne ya taho da laftu na kayan abinci ayari daga kasar Sham annabi ya ji labari ya ce aje a tare fataken da suka taho da abincin abu sufyan ya canza hanya ba a haɗu da su ba mushirikan makka sun ji labarin gayi can za a tara abu sufyan suka yo gangami su abu jahal da suka taho a hanya ɗan aikin abu sufyan ya ce musu su koma wannan fatake wannan kwambar ta abinci ta tsira kaga da sai su koma ko amma da yake suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kan wallasa ne Abu Jahl yace kalla wallahi a wata riwaya wallati ya rantse da gunkin lata yace la narji'u hatta nari da badara wa naqumu alaihi thalathan fa nuqimu alaihi thalatha yace fa nanhar al-juzur wa nusqi al-khamr yace wa ta'zifu alaina al-qiyan wa tasma'u bina al-arab wa bimaji'ina fala yazaluna yahabuna abadan yace ba za mu koma ba sai mun je badar kusa da madina fa mu je mu yi kwana uku muna shan giya a yanke a soke raƙuma in iskan mata su tarawa a gabanmu muna holewa a sha giya a ainihin bugu a yi tatil in annabin ya zo mu daka shi ya ce larabawa sai su dinga ganin kwarjininmu sun san da cewa ba mu bari wani ya yi mana rashin kunya to da suka je sai su aka daka su sai ga su abu jihal ana jan su ƙi har cikin kalibu bajarin aka jefa su a tsohuwar rijiya to kaga daga nan munafukai sai suka tsorata waɗanda da ba su imanin ba amma sun ga annabi ya daka ƴan uwan shi na jini su suna madina suka ce to mu ma fa an muka yi wasa haka za a yi mana suka yi ta zuwa suna cewa mun yi imani na shahadu annaka la rasulullah Allah ce wallahu ya'lamu annaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ƙarya suke yi to sai bayan badar ne munafunci ya bayyana wa azhara Allahu almu'minina wa a'azzahum Allah ya ba musulmai nasara ya ba su izza fa dhalla man fil madinati mimman lam yuslim waɗanda suke madina da basu imani ba basu musulunta ba sai suka ainihin ba da kai fa azhara al islam ba'dhum wasun su suka bayyana musulunci khawfan wa mukhada'atan saboda tsoro da yaudara wal yatuhqana dima'uhum kuma dan jinin su ya samu kariya wa taslama amwaluhum dukiyoyinsu su kubuta fakanu baina azhuril muslimina fi zahiri sai suka zama suna cikin musulmai a zahiri baina azhuril muslimina ko annahum minhum suka bayyana ma musulmai cewa suna tare da su wa fil haqiqati laysu minhum amma a haqiqa ba sa tare da su famin lutufillahi bil mu'minina an jala ahwalahu na daga cikin lutufin ubangiji ga muminai da ya bayyana musu halayen munafukai lutufi idan an ce al-lutufu yana cikin sunayen Allah al-latif to al-latif babu wata fassara guda ɗaya da zaka bashi ya zamanto ma'anar shi ta fito fili wanda yana daga cikin fadi da kuma mu'jiza ta yaren larabci wato ba ka ce ka fassara latif zuwa ga wata wani yare da kalma ɗaya zai yi wahala domin suna ne da ya haɗa abubuwa da yawa ana fassara shi da tausayi ana fassara shi da taimako ana fassara shi da soyayya ana fassara shi da bada kulawa wato saboda kulawar ubangiji da san shiga muminai da kuma yanda yake yake taimaka musu yake ainihin wato jin kansu Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana musu halayen waɗannan munafukan domin in banda Allah ta'ala ya bayyana musu ba za su iya ganewa ba tunda su suna kyautata ma duk wanda ya zo ya nuna musuluncin shi yadda suke da shi kamar da sayyidina Umar yake cewa muna aiki da zahiri ne wallahu yatawalla sarair Allah shi ya san me ke boye a cikin zukata ai ranar alkiyama malam zaka sha mamaki ba mamaki wani limami ne amma kuma ba musulmi ne ba wani malami ne mai da'awa amma ba musulmi ne ba anan ba za ka iya ganewa ba saboda za ka yi aiki da zahiri ne an ce a yi sallah ya yi an ce ya azumi an ce jihadi an ce duk ya yi amma kuma ba don allah yake yi ba amma kuma bai yadda ma da wannan abin da yake yi ba yana yi ne kawai don ganin idan mutane ko don wani abu na duniya kaga wannan babu asarar da ta kai wannan girma to shine malam yace wa wasafahum Allah ya siffanta munafikan nan bi awsafin yatamayyazuna biha da wasu sifofi da za su dinga bambanta da su li alla yaghtarra bihimul mu'minuna dan kan mu'minai su rudu da su wali wali yankami'u aidan an kathirin min fujurihim kuma Allah yana tona wa munafikai asiri dan su kame daga fajircin da suke yi da yawa su dena ana samun wasu sai su tuba sakamakon sun ji ana ta tona musu asiri karfa wata ran a kira suna tun zaka ji ana wa minhum wa minhum wa minhum musamman suratul tauba shi yasa sabai suke kiranta al-fadhiha mai tonan siriri munafukai suna ta jin tsoro ana cewa cikin munafukai akwai mai yin kaza da kaza da kaza akwai mai yin kaza tun aka yi gaba yana tsoron ka a ce akwai wani dan wani to shi yasa da sun ji wahayi zai sauka hankalin su tashi yake kar asirin su ya bayyana toni to kaga wanda yake da hankali ciki sai ya tuba da karayi cikin dardar da tsoro gwara karayi cikin aminci da nazuwa wa qala ta'ala يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم منافقai suna tsoro suna jin wato ainihin tsoron kar a saukar da wata sura da za ta dinga bayyana ma mutane abinda boye cikin zukatansu suna jin tsoro shi yasa Allah ya ce yahsabuna kullu sayhatin alai duk ayar da za a sauko sai su dauka kansu ne za ta sauka fa wasafahumullahu bi aslin nifaq sai Allah ya sufanta su da asalin munafinci a wannan ayar yahdharul munafiquna fa qala sai Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah ko kuma anan ya sufanta su da asalin munafinci na bayyana imani da boye kafirci babban munafinci kenan yace cikin mutane akwai wanda zaka ji suna amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira amma wa ma hum bi mu'minina Allah ce ba mu'mine ne su ba fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim domin suna faɗan abu ne da harshen su wanda ba shine a zuciyarsu ba fa akdhabahumullahu bi qawlihi wa ma hum bi mu'minin Allah ya karyata su لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان domin imani na haƙiƙa shine abin da zuciya da harshe suka haɗu a cikinsa wa inna ma hadha mukhada'atan lillahi wa li'ibadihi almu'minina kawai sun yi hakan ne dan su yaudara Allah subhanahu wata'ala su yaudari mu'mini wato su a ganin su yaudarar Allah suke amma Allah ba wanda ya isa ya yaudare shi ya yaudaru sai dai ya kyale ka Allah yakan kyale ba man cewa yake ba yana daga kafa ba kyalewa ba ainihin bari yake yi ba kamar yadda Allah tabaraka wa manzala sallam yace inna Allah ta'ala la yumli lidh-zalimi Allah yakan daga ma az-zalimi kafa ya bashi ya mai shigo shigo ba zurfi ta abin da ya ga dama hatta idza akhadahu lam yuflitu ranar da Allah zai damke shi ba zai iya kubce ma Allah ba annabi ya karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul hud wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid dan Allah ya damki mutum baya baya baya kubuta yace wal mukhada'atu an yuzhira al mukhadi'u liman yukhadi'uhu shay'an yaudara shine mayaudari ya bayyana ma wanda yake yaudara wani abu wa yubtinu khilafahu sai ya koye sabanin hakan likai ya tamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'u dan ya samu damar cimmawa manufashi ga wanda yake yaudara din fa haula'il munafiquna waɗannan munafikai salaku ma'allahi wa ibadihi hadal maslaka sai suka biye biyar da Allah da bayinsa na ƙwarai wannan matafiyar suke ganin za su iya yaudarar Allah su yaudari mu'mini fa'ada khida'uhum ala anfusihim sai yaudara su ta dawo a kansu sai dara ta ci gida wa hadha min al'ajaib wannan yace yana cikin abubuwan ban mamaki li'annal mukhadi'a domin shi mayaudari mahaici imma an yuntija khida'ahu ko khida'uhu ko dai ya zamanto yaudarar shi ta ci nasara wa yahsulu lahu maqsuduhu ya zama ya samu abin da yake nufi aw yaslama ko kuma ya kukuta la lahu wa la alayhi shi bai ci riba ba kuma bai yi asara ba kaga in haka ne dama dama to ita yin yaudara a addini ba ka fita ba za ka ci nasara ba kuma ƙarshe sai ta rubuta da kai abin sai ya kife da mutum shi yasa addini ka bi shi ka zauna lafiya idan ka ce ba za ka ba addini ba ko za ka yi mai wayau ƙarshe kai ne za ka yi asara kuma addinin nan ana nufin sunna domin a sunnat al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam kamar yadda al-barbahari ya kawo cikin sunna shi cikin sharh sunna wanda yace zai ma sunna wayau ya mata dubara ya mata rara gefe yace shi ahli sunna ne amma ya ta bid'a da rigar sunna wallahi sai asirin shi ya to kuma ba zai ci nasara ba duniya da lahira al-imamu malik yake cewa as-sunnatu safinatu nuh man dakhalaha naja wa man takhallafa anha ghariqa ita sunna kamar jirgin ruwan annabi nuhu wanda ya shiga ya tsira wanda yake shiga kuma sai ya halaka tufana ne ita bid'a da kafirci da sabon Allah tufana ne sai sun halakar da mutum kariya ɗaya ne zaka samu kaburi ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to zaka sai yace waɗannan su ba su samu nasara ba wa ha'ula i'ada khida'uhum ala anfusihim waɗannan yaudarar su ta dawo kansu fa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna min al-makari li ihlaki anfusihim wa idrariha wa kaidiha kai ka ce abinda suke yi na kaidi da makirci suna yi ne domin cutar da kawunan su halakar da kansu da cutar da su da yin makirci a kansu li anna Allah la yatadarraru bi khida'ihim shay'a Allah baya cutuwa da komi da wannan yaudarar tasu Allah baya cutuwa da kowa wanda ya faɗa a hadisul qudusi ko ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurrun ya ku bayina ba za ku taba kaiwa gurin da za ku cutar da ni ba ballanta na ku cutar da ni da wani abu duk abin da kai na saban Allah ko na zunubi kanka ne kai mawa ka auno ma kanka ne in awo mai kyau ne kanka in awo mara kyau ne kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha daga munafiki da yake ganin yana yaudarar Allah kanshi yake yaudara tunda masifar da bala'in da azabar kanshi dai za ta kare shi Allah buwayayye ne isasshe ne ba wanda ya isa ya cutar da shi da wani abu na fata an gane wannan malam yake cewa لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنين وعباده وعباده المؤمنين لأن عباده كان لا يضرهم كيدهم شيئا bayan Allah muminai kaidin munafikai ba zai cutar da su da komi ba fala yadurru almu'minina an azhara almunafiquna alimana munafikai ba su muminai ba su cutuwa da komai dan munafikai sun bayyana imani sai suka boye munafinci fasalimat bidhalika amwaluhum wa haqqinat dima wa haqqinat dima'uhum sai ya zamanto a dukiyoyinsu sun kubuta jininansu sun samu tsari wa sara kaiduhum fi nuhurihim amma dai kaidin munafikan nan ya koma cikin wuyayikansu wa hasala lahum bidhalika alkhizyi wal fadihatu fi dunya da wannan munafincin nasu sai suka samu tabewa da kunyata a rayuwar duniya wal huznul mustamirru suna cikin bakin ciki mai dogewa bisababi ma ya hasulu lilmu'minina min alquwwati wan nusra saboda abinda mu'minai suke samu na karfi da nasara kullum munafiki in yaga an ci nasara ran shi baci yake idan munafikai suka in mu'minai suka fita yaki munafikai fatan su duk a kashe su kar su dawo ka allam takum bainakum bainahum bainakum wa bainahum mawaddatun ko ya idan suka samu nasara sai su ce ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima in aka ci nasara su ce kash inda ma mun fita yakin nan mu ma mu dan samu ganima amma kuma fatan su da za a tafi kar wani mumini ya dawo da ran shi thumma fil akhirati sannan a lahira lahumul azabul alimul muji'ul mufzi'u suna da azaba mai radadi mai jikkatawa mai tsanani mai tsananin cutarwa bisababi kadhibihim saboda ƙaryarsu wa kufrihim da kafircinsu wa fujurihim da fajircinsu والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك a halin da ake ciki duk da kasancewar abin da suke kai na munafunci bannar shi ta bayyana munin shi da hadarin shi ya bayyana amma su saboda jahilcin su da wawancin su ba sa gane haka duk wanda ba ta farkin Allah ya buba duk yanda kake ganin shi wayayye to jahili duk yanda kake ganin shi ya gane sakare domin wayau da fadaka da ci gaba da nasara tana cikin bin Allah da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aya ta goma Allah ta'ala ya tsamana yace wa qawluhu fi qulubihim maradun da Allah ta'ala ya ce a cikin zukatansu akwai wani ciwo almuradu bil maradi huna maradu shakki wa shubuhati wan nifaq ciwon da ake nufi a nan shine ciwo na shakku da shubuhohi da munafunci shubuha shine a kawo wani abu wanda kamar a fili a zahiri kamar gaskiya ne amma wannan abun ba gaskiya bane a zahiri kamar daidai ne amma a asali wannan abun ba daidai bane to wannan ita ce shubuha munafukai suna ɗauke da shubuha kamar yadda 'yan bidi'a suke ɗauke da shubuha domin kamar da muka yi bayani ɗazu wanda zai sallame sallah ya ce salati goma gaisuwa ga rasulullah ko sha ɗaya ne suke yi salati goma goma ga annabi ko wannan ya ce a kawo kulhuwa kafa kaza a kawo tabbati da a kawo istighfari cikin tabzi wanda ya ce a karanto tahiya bakin salihina kaji bakin salihina kalmar shahada ce ba za a yi ba eh an aka karanto at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa ala ibadillahi salihin assalamu alayna ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah ba za a yi ta ba sai a tsaya wa ala ibadillahi salihin kaga dai wannan karantarwa daga ji daga shedanci to kaga jahili da wanda zai sallame sallaye astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dal jalali wal ikram da wanda zai ce salati goma gaisuwa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gurin jahili duk ɗaya ne shi yasa ta'arifin da al-imam shatibi ya ba mawa bid'a a cikin wato ainihin al-insaf din shi cewa umurun fi dini mukhtara'a wasu al'amura ne da aka kirkiro a addini tudahi shar'iyya suna kama da na shari'a jahili baya iya bambancewa a gurin shi da wancan da ya yi na sunna da wannan da ya yi na bid'a duk ɗaya to da ka sai ka yi da gaske gurin bayyana wa mutane wannan abin bid'a da ka ce salatul fati bid'a ne sai ce salatin a'a ba salati ne bid'a ba na fati na ibrahim ne annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba as-salatul ibrahimiyya shine annabi ya koyar wannan ahmadul bakari ne wani na kira munkari shine ya kawo shi ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kai ina hankalinka ga na annabi nawa zaka dauka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka akwai shubuha cikin lamarin munafunci tunda bid'a tana shiga cikin munafunci tana shiga cikin ainihin wato munafunci akwai ciwo na shakku akwai ciwo na munafunci a cikin zukatansu shine Allah ta'ala ya ce fi qulubihim marad sai ce wa zalika annal qalba ya'ridu lahu maradan domin ita zuciya ciwo biyu ke bujiro mata yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi wanda waɗannan ciwukan guda biyu suna fidda zuciya daga lafiyarta da daidaituwarta sai ta ta kamu da rashin lafiya sai zuciyar ta zama yar malati na farko shine maratu shubuhatil babila ciwo na shubuhohi waɗanda suke ɓatattu wanda suke jawo bid'o'i a cikin addini suke jawo bid'o'i a cikin addini har ma ya kai zuwa ga kafirci dan me shubuha a ce a ce maka addini da dalili ake yi kuma haka ne shikenan sai wannan ya ce ya zo da bid'a shi sai ya ce kuma yana da hujja an ka tambaye shi me hujjar shi kila ya jawo ma aya ma ko ya jawo ma hadisi amma ayar daban bid'a shi daban hadisin daban bid'a shi daban sai ya kokarin kakaba ayar akan hadi akan wannan bid'a ko ya kakaba hadisin akan wannan bid'a kaga ya kawo shubha sai a ce ai ya jawo aya ai ya jawo hadisi to wannan shine la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba sa iya gane wannan sai waɗanda suke arrasikhuna fil ilmi wanda kafa su ta kafu a cikin ilimi wanda suke da ido da kwalli a ilimi za su iya hango shi su ce ƙarya ne ayan nan ba tana magana kan kaza ba ne in kan kaza take magana me yasa sahabbai ba su fassara da haka ba me yasa tabi'ai ba su fassara da haka ba ko kafi su sanin ayar alqur'ani ko kafi su sanin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga jahili wannan aikin ya fi karfin shi baya iyawa shi yasa aka bar jahili ya saurari kowa halaka zai yau ya saurari dan bid'a gobe ya saurari dan shi'a ma bai sani ba ina fata an gane wannan to saboda haka ciwo na shubuha wanda take batacciya tana kaiwa har zuwa ga kafirci maradu shubuhat sannan na biyu yace wa maradu shahawatil murdiya da kuma ciwo na sha'awa wadda take halakarwa sha'awar rai sha'awar saban Allah yana kama zuciya kaga mutum baya iya samun sukuni sai yayi ƙarya baya samun walwala sai ya hada fada haka kawai ba riba komai zai ci ba shi dai yaga wani da wani ana zaman lafiya to hankalin shi baya kwanciya wani bai iya kwana sai yayi gulma ki kira waya in baki da diya danna bokal cikin guru kwarmato zuciyar ta kamu da ciwo wani wal iyazu billahi zina zai wani zuciyar shi ta kamu da ciwo na ainihin wato cin riba wani ciwo na cin dukiyar maraya cin dukiya haramun da dukkan nau'ukanta wannan ciwo ne na zuciya shi amma wancan bangaren na shubuha ya fi haɗari domin shi ke kaiwa zuwa ga kafirci bin sha'awar rai na hanyar ta hanyar saban Allah da kin hana ta bautar Allah kin hana ta yin biyayya ga Allah subhanahu wataala yana kai mutum zuwa ga ya zama fajiri fasiki amma ciwo na shubuha shi ke haifar da tawaya a cikin addini ya haifar da bid'a a cikin addini ya jawo shirka a cikin addini wanda ibnu al-qayyim yayi bayani cikin madarijus salikin da cikin littafin al-fawaid da cikin littafin ad-da'u wad-dawa yayi waɗannan bayanai akan sifofi na zuciya da kuma yanda ciwon shubuha ke halakar da bawa har kaga ya tsinci kanshi a mummunan mataki shubuhohi na bid'o'i kananu su ne su hallaji suka fara da su duk wani sufi da ya halaka da bid'a karama ya fara na kawo wasu auradu da wasu adkaru da wasu nau'i na bid'a ibadu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai koyar da su ba sahabbai ba su yi su ba a kwana a tashi sai kaga mutum ya fara shiga cikin abin da ya shafi khuz'abalat har taqat har a fada cikin shirkiyat har ta kai hallaju ya fito ya ce kowa Allah shi ibnu arabi da hakan suka fara har suka kai zuwa ga aqidar wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati wal iyad billah yace da kare da alade da duka abun bauta su daga kananun shubuha ne abun ne ta hauhawa ne ta hauhawa har ya kai su zuwa ga kafirci to daka ba a raina bid'a ba a raina shubuha ko yaya take sai an fito an bayyana wa mutane hadarinta sai an yi tahdiri sai an yi gargadi sai an yi raddi ga wanda ya kawo ta saboda ɓannarta sai ta yi muni bayan mutuwar shi ma ko bayan kawo wannan bida'ar tashi fiye da munin da ta yi a lokacin da aka kirkiro ta yanzu ko maulidi ka ɗauka lokacin da da ake yi ko mu da a ƙananan shekarunmu maulidin da ake yi shekaru 25-30 baya ba irin shi ake yi a yanzu ba a wancan lokacin akan zo a karanta alkur'ani ba a cakuɗuwa maza da mata ba ma a kwana za a zo a karanta Qur'ani a karanta ƴan waƙe-waƙe da ƴan burda dan yi kuka a share hawaye a ambaci kisoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sira duk da ana ƙarya a kirkiro abin da babu shi to amma yanzu menene ba a gayi gurin maulidi a gurin maulidi har wuyan annabi aka ce za a taka subhanallah akan inyasi ba haka abdul inyasi ya faɗa a gurin maulidi aka karanta lam yalid wa lam yulad ana nufin wai shehu tijjani wai tijjani ne lam yalid wa lam yulad bai haifa ba haihuwar shi ƙarya ne shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke kaza duka daga baya-bayan nan sai abin yake ta ƙara muni yake ta ƙara lalacewa don haka matsalar shubuha tana da haɗarin ɓarai da gaske ko sai ciwuka na shahawat falkufuru wan nifaku washukuku wal bid'u gashi nan bayanin da malami kafirci da munafunci da shakku a addini da bid'a kulluha min maradish shubuhati duka suna daga cikin ciwo na shubuha ne ciwo na shubuha da sunan addini kuma a saba ma Allah to kaga wannan hadari gare shi sai ta kai an bar Allah gabaki daya ma an rike wannan shi wazina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'laha wa fi'liha ko wa fi'luha min maradish shahawat da zina da ainihin san alfasha gabaki dayanta da saban Allah da aikata hakan wannan kuma ciwo ne na sha'awar rai wannan ma na da hadari amma bai kai wancan illa ba kama kala ta'ala fa yatma alladhi fi qalbihi marad kaga marad na sha'awa ta saban Allah huwa shahwatu zina sai ce wal mu'afa man ufiya min hadain al maradain wanda yake kubutacce shine wanda aka kubutar da shi daga waɗannan cutukan guda biyu fa hasala lahu al yaqin wal iman sai zama ya samu yaqini ya samu imani wasabru an kulli ma'siyatin kuma ya yi hakuri daga barin duk wani saban Allah farafala fi atwabil afiyati sai ya zama yana wato ainihin yana bundin bundin a cikin tufafi na na ainihin yafiya tufafi na kariyar ubangiji subhanahu wataala arrafalu shine mutum ya danga tafiya yana watsa hannuwa ba abin da ke damun shi mana wanda ya kubuta daga waɗannan cututtuka sai ya zama yana watayawa cikin tufafi na ainihin kariyar ubangiji da amincinsa wa fi qawlihi 'anil munafiqina fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada da Allah ya ce munafikai akwai ciwo a zuciyarsu ya ƙara musu wani ciwon bayanun li hikmatihi ta'ala akwai bayani ga hikimar Allah ta'ala fi taqdiril ma'asi gurin kaddara sabon Allah a aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba wanda zai aikata sabon Allah sai da ganin daman Allah tare da Allah baya so a saba mishi Allah yakan kaddara alkhairi kuma ya kaddara abin da yake sharri ga al'umma amma saboda wata hikima daga gare shi amma ya baka mashi'a ya baka zabi in kaga dama kai alkhairi in kaga dama kai sharri amma sharrin ba zai samu ba sai da ganin daman shi sai dai in ka zaba ne sai ya bakka da dubararka ina fata an gane wannan to Allah yakan kaddara ma'asi ala ala al'asina akan masu sabo wa annahu bi sababi dhunubihim as-sabiqa yabtalihim bil ma'asi lahiqa sakamakon zunuban da mutane suka yi a da sai ya jarabce su da wasu laifuffuka da za su ci gaba da yi a gaba almujiba li'uqubatiha wanda zai wajabta wanda zunubin zai wajabta musu a musu uquba akan haka kama qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra an ka mun fassara shi da wa qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum banu isra'ila da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu yana su suka zaba وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض وأن أقوي تشوتا أزوتيس فزادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم آيوين دا الله كي سوكروا سيسكارا مسدودا أكن دودس أسلي قرآني الهيري نيغا الأمة الهيري نيغا مسلم amma wanda bai zaɓi shari'a ba aya ƙur'anin sai ta zama masifa a kan shi tunda ya ji ya yin imani ya ji ya yin aiki da ita kaga ta zama dauɗa a kan shi wato zuciyar shi ce ta ƙara daudatuwa da hakan ba aya ce dauda ba fa uqubatul ma'siya al ma'siyatu ba'da zunubin da Allah ke wa mutum in yayi laifi a duniya sai ya jarabce shi da wani laifin bayan ta mutum ya saba alƙawari an ce me yasa kuma sai ya ƙarya kaga zunubi ya biyo bayan zunubi kamar yadda alkhairi ke jawo alkhairi kama anna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha sauran yana daga cikin sakamakon kyakkyawan aiki yin kyakkyawan aiki bayanta wanda suke cewa alamar ramadan ɗanka ya karɓi bayan ramadana ka ci gaba da ayyukan alkhairin da kake a ramadana ba wai sai a cikin watan ramadana kaɗai ba qala ta'ala wa yazidu allahu alladhina ihtadaw huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya shirya akan shirya su Allah ka ƙara mana shirya to anan zamu kwana sai Allah ya kai mu sati mai zuwa bi idnillahi ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله